الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تنقوى بركة مدساكي هدوى أدرسي دمكي قباتروا نا توجيه نا علم القراءات واندا أكسن ياما تاكين علم القراءات وأثره كو وصلته بالعلوم اللغوية والشرعية تو wannan shine darasinmu na ashirin da bakwai insha Allahu ta'ala za mu tashi kuma a cikin surutu Ali Imran a aya ta 156 da ta 157 akwai bayanai da suka shafi wato ilmul qira'at har zuwa ma wato ta 158 duk da yake nan maimaici na muna fata Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shine jagora gare mu cikin wannan karatu da zamu gabatar Allah ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wata'ala ya sa mu yi kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wata'ala ya sanya aljannar firdaus al'a'la ta kasance makoman mu da mu da ku gaba daya ayar da zamu tashi akan ta shine wajen fatar Allah subhanahu wata'ala wato ya ayyuhal ladina amanu ya ku wadanda kuka yi imani Allah ce la ta kunu kallazi na kafaru kan ku kasance tamkar kafirai an gane ko wa qalu li ikhwanihim da suka ce ma ƴan uwansu idza darabu fil ardi wasu ka ce malamai nan idza bi ma'ana iz darabu an gane ko kenan idza wata wani lokaci tana wakilta iz an gane ko yawa to ala ayati hal sabani dai ne idza darabu fil ardi idan suka yi balaguro a bayan ƙasa aukanu kenan suka yi balaguro ko irin da kasuwanci aukanu huzzan ko sun ka kasance mayaka wajen suka tafi wajen yaki kenan domin nan ewa huzzan awon galittan wai ne ko wannan halin ko wannan halin huzzan jam'i ne na alghazi mai yaki sai sun ka ce laukanu indana da sun kasance wajenmu suna nan tare da mu mamatu da ba su mutu ba wa ma kutilu da ba a kashe su ba shi kuma haushe ma cikin karin magana ce kaddara ta riga ya fata don haka duk yadda ka yi dubara wannan bai zai yiwa ba sai Allah ce to an yi wannan na li yaj'al Allah dhalika hasratan fi qulubihim dan Allah ya sanya wannan ya zama to da dama gare su abinda Allah kaddara ya same ka ko kana gida samun ka zai ko ba haka nan bane to amma kafiri kullum bai da Allah yi sai ya ta nemo wasu iyaye yayi na hayaniya wato kul masha Allah ko to sai Allah ce wallahu yuhyi wa yumitu Allah shi yake rayawa shi yake kashewa wannan su malamai suka ce nan fi'ili ne muta'addi amma ma'anahu lazim wallahu almuhyi wal mumitu nan ba ana hankalta ba fi'ilin aikin fi'ilin ba Allah shine mai rayawa mai kashewa wasu malamai suka ce a'a yuhyi fi'ilin yana nan yana nuna fi'ili ne mudari iya fi da tajaddudu takrar duk abin da kaga ana rayuwa Allah ne ke rayar shi sai shafe kuma maf'uli duk abin da ke da rayuwa wayan rayar da shi Allah waye ke rayar da shi Allah yufidu alhalu listiqbal wa yumitu duk abin da kuma kaga an kashe ko mutum ko ba mutum ba waye kashe shi Allah to sai Allah ya ce wallahu bima ta'maluna basir Allah mai gani na game da abin da wato kuka aikata in ka gada maka ce basirun Allah mai gani na ko kuma in ka gada maka ce wallahu basirun Allah masani na daga basira ne to duka kuma Allah yana gani kuma Allah ya sani ba sai ka sha wahala ba saboda waɗansu ɗalibai in ka fassara saɓanin abinda sun ka sani sai su maka ba haka nan bane ina fata an fahimci ni yawwa to kafin mu yi bayani wato imam ibn kathir al-makki da hamza da kisa'i da khalaf sun karanta wallahu bima ya'maluna sauran kuma sun karanta wallahu bima ta'maluna ko ba haka nan bane to sai an ka kowace kira'a daga cikin su kaga bima ya'maluna ta nuna abin da suke aikatawa kenan domiri ne na ghaib ko na ghaiba kenan a qira'a ta Hamza da Kisa'i da Khalaf da Ibn Kathir sauran qira'a sun karanta wallahu bima ta'maluna to kowace qira'a sai malamai sun kai taujihin ta da alqur'ani a alqur'anance sun kace qira'a bima ya'maluna saboda an ce ya ayyuhal ladina amanu la takunu kal ladina kafaru wa qalu li ikhwanihim kaga ana magana ne akan waɗanda ba sa nan wa qalu sun ci ba ce wa qultum ba kuma wa huwa ikhbarun anil ghaibina ana ba da labarin waɗanda ba sa nan ne to ita ko qira'atul khitab wanda tace wallahu bima ta'maluna basir ta zo ne cikin siyakin da Allah subhanahu wata'ala yi da masu imani farkon ayat ce ya ayyuhal ladina amanu la takunu kan ku kasance to kenan wallahu bima ta'maluna kenan sai zaman to ya'maluna yana koma ne zuwa ga wato kafirai wa qalu li ikhwanihim bima ta'maluna yana koma ne zuwa ga mu'minai tunda an ce la takunu sai an kai taujihin ta a alqur'anance to wannan shine idan ka koma kuma wato cikin littafin abin nan qala'idul fikr fi tawjih alqira'at al'ashr nan ma sun kawo wannan bayani na cewa in an ka karanta bima ya'maluna raddan 'ala alladhina kafaru kina an maida shi ne akan waɗanda sun kai kafirci mayar da damirin ko raddi ne akan maganar da sun ka faɗa shi kuma da an ka ce wallahu ma ta'maluna sun ka ce raddan ala qawlihi wala takunu kinan khitaban lil mu'minina kaga dai su ma akan haka son ka tafi to ka jirda ka taujihin wannan qira'a da bima ya amalu da bima ta amaluna muna gari ko in an ce bitta'i bima ta amaluna in an ce bil ya'i bima ya amaluna in an ce bil ghaibati shine bima ya amaluna in an ce bil khitabi bima ta amaluna duk asalibi ne na da mustalahat na ilmul qira'at akwai wani malami ya rubuta littafi mu'jamul mustalahat mu'jamul mustalahat al qira'at ko yawa abdulali al-mas'ul in ka samu wannan ma'ajam kaga ka huta mun gane ko to ayat da zamu zamu kara da ita ita ma tana bayanta sai Allah ce wala in qutiltum fi sabilillahi in an kashe ku a cikin hanya Allah dan daukar da kalimar Allah aw muttum ko ko kun ka mutu ko ba haka nan bane yawwa to sauran ƙurra kuma sun ka karanta au mittum malam bello waɗanda sun ka karanta au mittum da imamu nafi almadani muna ji ko da kuma hamza da kisa'i da khalaf alkufiyu na guda uku banda guda asin bai zo ba su sun karanta wala in mittum an gane ko kenan wala in kutiltum fi sabilillahi au mittum su kuma sauran sun karanta muttum wato da imamu asim al-kufi da imamu ibn kathir al-makki da abu amr al-basri da ibn amir al-dimashqi da abu ja'far al-madani su sun karanta aw muttum ko kun ka mutu la maghfiratun min Allah to koda an kashe ku koda kuma kun mutu ma'ana cikin hanyar Allah ka tafi ma baka wajen yakin ba sai kan mutu dan ya ce wa man yuhajir في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعا ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله to la maghfiratun min Allah lalle gafarar da za ku samu ta musamman daga wajen Allah ya kashi na kira ne litta'zim maghfiratun kina maghfiratun azimatun min Allah wa rahmatun wa rahmatun azima da rahama mai girma daga wajen Allah ko wasi'a khairun ita ce an mafi alkhairi mimma yajma'un daga abin da suke wato tarawa na dukiya mun gane ko hafsu ya karanta min ma ya ji ma'una na daga abin da suke tarawa su kafin rai waɗanda an ka ba da labarin su lata kunu kallabi na kafin to la maghfiratu min Allah sauran kuma sun karanta la maghfiratu min Allah wa rahmatu khairun mimma tajma'una an gane ko sai su koma zuwa ga mu'mini da an kace la takunu kallabi na kafin kenan mimma tajma'una ya yi abin da kuke tarawa na duniya domin muminai suna sa halatta ne kai kasuwanci halatta ne ka nemi duniya amma kan duniya ta shigaltar da kai daga mi daga lahira kowa yana neman duniya da musulmi da kafirai ko ba ka bane to da abinda su kafirai suke tarawa da kuma masu imanin rahama Allah duk ta hishi to mun gane ko nan ba to wannan bambancin jama'a da kuma ishtama'a in an ce ishtama'a shine fi'in ya koma lazimi ishtama'u sun taru amma jama'u sun tara shi yasa Allah ce wailul likulli humazatil lumaza alladhi jama'a malan a wata qira'a jama'a malan ya tattara dukiya muna gane ko to to wannan aya wajen laukanu indana tana nuna cewa kenan amfani da lau bai dace ba kuma lokaci sai ga dan adam yana amfani da lau kuma wani hadisi ma ya nuna ba a amfani da lau kawai masha Allahu qul masha Allahu ko wala taqulu law anni fa'altu kaza wa kaza fa inna law taftahu bab ash-shaytan to kadiba cikin littafin ahadithul aqida fi sahihaini an gane ko allati zahiruha at-ta'arud masafsir aka rubuta kasar Saudiya safha ta 605 da ta 613 na akwai bayani ta Sulaimanu Dubaihi yanzu yaran doktor muna ganewa to menene bayan mun gane waccan ya jima'una ta kuma zuwa ga firrai ta jima'una ta kuma zuwa ga mu'minai ai mun yi bayanin yadda take amma yanzu abu guda ya saura da an ka ce mittum da muttum shin menene tunda mun ce imamu wato nafi' da hamza da kisa'i da khalaf sun karanta mittum to shi wannan mittum kin a gane ko daga fi'ili ne na mata ya mitu mata ya mitu sai an ka ce mittum shi kuma wala in wato kutiltum fi sabila au muttum shi ko daga mata ya mutu ko kuma daga mata ya matu mun gane ko kenan dukansu suna tahiya sai dai ka yi hattara ba duk fi'ilin da wawun da ya'un sun ka canza ba ma'anar shi daya shi wanga ma'anar shi daya amma wasu ma'anar su ba daya ba kaga da mata ya matu da mata ya mitu da mata ya mutu duk mutuwa ta kabi amma kuma qala ya qulu ma'anar shi daban qala ya qilu da ma'anar shi daban kaga qala ya qilu yayi baccin rana shi yasa sun ka ce man qala qala Allahu kafara duk wanda yace Allah ya baccin rana qala ta farko fada ce ta biyu kuma qala ya qilu na da kuma mala ya milu kaga in kace mala milu ya karkasa in kace mala ya mulu ya rike abu a matsayin dukiyar ga almaluna kamar mana ya minu ya tafka ƙarya ya zabga ƙarya zuke ta malli shi ko mana ya munu ya dauki nauyin shi ya bashi abinci wallahi ai hatarawa ka a kai a harma abu ba a san shi ba a fada cikin matsala to sannan kuma Allah ya ce wala in muttum aw qutiltum la ila Allah tuhsharuna ko da in kun mutu ko ba kadan bane waɗancan wato mutum sai mu gane cewa waɗanda sun karanta mittum a can su ma nan a nan sun sake karantawa nafi da hamza da kisa'i da kharaf sun karanta wala in mittum ko da kun mutu au qutiltum ko aka tayar da ku la ila Allah tusharuna tabbas ga Allah ne kadai za ku koma kaga ana cewa ila Allah tusharuna allamu litakidi sannan an ka ce ila Allah li yufid al hasl taqdimu haqqu ta'khir ahyanan yufid al hasl to a nan mai har da ƙur'ani can an fara da ƙutiltum sannan an ka zo da mutum nan kuma sai an ka fara da in mutum au ƙutiltum an ka caccanza saboda can ana zancen cewa in an kashe ku za ku samu gafara sai an ka fara da kisan saboda mutumin da ya mutu a fagen yaƙi kaga yana da sharaf to ko kun ka mutu mutuwar dai in ka mutu gida ne kaga karshen ta ba wajen jihadi kawai amma in ka mutu sama hanya to kuma ba wajen jihadi ne ka mutu an gane ko to amma da an ka zo wajen tayar da mutane sai aka ce wala in mutum aw qutiltum la ila allahi tusharuna ko dai kun mutu ko dai an kashe ku dai duk dai ga Allah za a koma kenan dai ka sani dai kullu nafsin za a katul maut gara ma ka kama kanka wannan duk darasi ne Allah yake ba mu'minnai saboda lokacin da an kai yakin Uhud shine karo na farko da an ka fara musulmi babban banna to munafikai sun samu abin da suka so dama da an ka ce a fita yaki sai da an ka fita abdullahi ibn bayyus inda Allah ya ce idh hamma ta'ifatan minkum an tafshala bayan abdullahi ibn bayyus sai da an ka zo da mun ka sai wajen karatun nan da an ka nuna muna inda an ka yakin uhud muka su dama akwai malami wanda shi nan ya tarbe mu mutumin madina ne shine zai muna sharha na na abin muna tare kuma da wani malami daga makka ana kira shi doktor musfir al-ghamidi malami ne na hadisi dokta ne na hadisi sai yake gaya mana cewa shi kamar yakin uhudu yana daga cikin matsalolin da an ka samu an kashe mutane masu yawa sun kai mutum saba'in so munafikai sun saba'in da suka so dama abdullahi ibn sulul da an ka zo an kai gaba da gaba ga kafirai sun zo ga muminai faraja abi sulutul jaishi sai ya koma da ɗaya bisa uku na jama'a mutum ɗari uku tun da an ce mutum ɗari tara na kaga shi ya koma da ɗari to da ma ya yi zaman shi gida ana ganewa ko da ya yi zaman shi gida bai fita ba da ya yi zama alkhairi tun da sai da an ka zo an kai gaba da gaba da kafirai kuma ya koma kiran kaga ya ƙara maka kafirai ƙarfi aikin munafikai kenan ina fata ana fahimta ta to anan abin da ya kamata mu gane to kenan kaga yayi mu musulunci banna shi Abdullahi ibn Ubay shi yasa ma jama'a waɗannan guda biyu sun kaso su koma su ma idan hamma ta'ifatan minkum an tafshala sai Abdullahi ibn Ubay ibn Salul ya ce ya za mu kashe matan mu da ɗiyan mu saboda wani bako wai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abba ko kenan su ba su kashe kawunan su da ƴaƴansu musali ko mun fahimta ba to shi yasa ma kaga kullu shi da tinkawo da shi dan Madina na yace Allah ce ya qulu la in raja'na ila al-madinati la yukhrijanna al-a'azz minha al-adhall ba la yukhrijanna al-a'azz minha al-dhalil ba al-adhall yace kamar shi mafi daraja ne da daukaka da buwaya kuma manzo Allah shine mafi kaskanci sai da ko ina sai da sa tafdil amma Allah ce walillahi la izzatu wal rasulihi wal mu'minin ba sai kai nuna kai babba ne Allah ne yake cewa wane ne ya zama ko ka ba kanka wani girma wanda Allah bai baka ba ban zana ba sai dai ai dariya muna kai su kuɗin ka muna ganewa to shi wannan malamin ina mai shi ne nake so in zo to sai yake ba mu labari wannan lokaci da an kai kisa tunda Abdullahi ibn Bisum ya dawo da sauran mutane kaga sun sun tsira sai suka zo kuma sai aka yaki sai an kashe mutum 70 to kenan sun samu abin da za su yayatawa don su bata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da addinin musulunci to ake ba da labari akwai wata mata na manta sunanta aka kawo mata labarin ina ganin mijinta tunda da an ka dawo an ka ce mijinta ya rasu hankalinta bai tashi ba ta ce ina manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka ce mata danta ko diyanta ne guda uku dai da guda guda duk an ka an ga mata diyanta dai sun mutu da mijinta duk an ka zo an ka ce wani ya mutu sai ina manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko da sun kaga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai sun kai farin ciki munafikai ba su samu abin da suka so ba shi yasa duk mutumin da bai kullun daɗin ka ɗai ya sani bai son wahala bai son matsalar ka to wannan mutum ba ba su yin kaɗa ba yanzu mai kuɗi kana tare da shi kana mai da kuɗi kullum a ciri ba daɗi yake ji to da kaddara ta tausayi shi nauka shi bai san kaddara ba to irin wannan ba mutum bane kana tare da mutum abokinka ne malaminka ne duk yadda take in ana tare na san amfaninka to da kuskure ya zo in juri in hankalta ma alkhairinka to shine mutane ba su yi to duk wanda adda irin wagara yawa sai ya wahala duk mutumin da kaga bai yarda ba da komi sai dadin ka kullun to ya Allah bai ce kullun za ta yi dadi ba muna gane wannan ma'ana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya zo a Madina ya ka musu alkhairin da babu irin shi to dan an ta yaki an mutu ba shi ke nuna wannan kuskuren ba shi ke nuna shi nuna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da matsala ba to ina sauran alkhairin ku to Allah ya kyauta yawwa to wannan dai shi ne abin da zamu ce karkashin wannan ayoyin ayat da zamu dauka ta gaba ita ce aya ta 160 wato da da dai kenan inda Allah ya ce wa ma kana lin nabiyyin an yaghul ko baka nan bane Imam Nafi ya karanta wa ma kana lin nabiyyin an gane ko shi nabiyin yake karantawa mun ce da nabiyin da nabiyin duk dai in ji wasu malamai wasu kuma suka ce nabiyin shi na annaba'una kenan fa'ilun ne bi ma'anar fa'il ko fa'ilun bi ma'anar maf'ul mun yi bayanin wannan shi kuma nabiyin daga annabuwa ne shine asharaf ko ba haka ba wannan bayani ya gabata akan shi to wa ma kana da nabiyin bai kasance ga wani annabi ba an gane ko an ya hulla ko an yi ghalla idan muka duba wato imamu nafi al-madani da imamu ibn amir al-dimashqi da imamu yaqub al-basri da hamza al-kufi da al-kisa'i al-kufi da khalaful ashir al-kufi sun karanta wa ma kana li nabiyyin an yughal an yughalla in zaka wuce to sauran kuma sun karanta wa ma kana li nabiyyin an yaghul shine wato eh, imamu asim eh, abin nan eh, imamu asim al-kufi da kuma ibnu kafir da kuma wato abu amr ibn al'ala al-basri waɗanda su sun karanta an ya gulla to gululin nan mawdu'i na a shar'ance al-gululu ta'rifuhu anwa'uhu asbabuhu da ahkamuhu ad-dunyawiyyah wal ukhrawiyyah an gane ko dan ka gane in ka diba cikin al-qur'ani ka tattaro ayoyin hadisai ka koma cikin hadisan da suka bayani kan gululi da tafon fiqh ka koma kuma inda an ka bayani kan gululi sai ka ga yadda yake to ala ayyati hal an ya gulla bai dace ga annabi bai ya gulla ya ci gululi saboda in ka diba cikin asbabun nuzul musamman cikin al-istiab fi bayan al-asbab da al-muharrar fi asbabin nuzul al-qur'an in ka samu dannan sun tattaro asbabun nuzul masu yawa ba dole ba kuma sai su waje dan tafi ne wata yar dadduma bar mu ce dadduma tabbata cikin kayan da za a rabo na ganima sai sun ka ce yalla annabi na dauki maka ne ita saboda kyawunta to tana yiwa mutane ne masu raunin imani tunda ko cikin mutane imani su ba ɗaya bane wani ma sabon shiga musulunci ne bai san musulunci ba sai ya danganta annabi zuwa ga wani abu sallallahu alaihi wa alihi wasallam wani kuma tana yiwa munafiki ne an gane ko to almuhimmu dai sai Allah ya sabkar da raddi ya ce wa ma kana lin nabiyyin an yaghul bai dace ga annabi ba ya ci gululi dama da kaji an ce gululi ma'ana ya ɗibi wani abu kafin a yi rabon gani ba don annabi ba makwaɗacin duniya ba ne annaba ba sa kwaɗan duniya ita duniya wasila ce wale ta gaya ina fata an fahimce ni yawwa to wa man yaghlul duk wanda ya ci gululi ya atin bi aghalla yawmal qiyama zai zo da shi ran tashin alqiyama ina fata an fahimce ni shi yasa ma ganima in kuka dibi wasu hadisi suna nuna cewa wagga al'umma ce an ka halatta ma ganima sauran al'ummomi an haramta musu ma cin ganima ba sa ci saboda mi saboda da dukiya ta shigo ga wuri yanzu matsala na faruwa tsakanin aboki da aboki mata da miji ɗalibi da mallami in ji harka kuɗi na shiga in ba a yi taka tsantsan ba tun ana samun matsala saboda kuɗi ba su da kyau ko ba haka ba to to sannan kuma sauran sun karanta waɗanda sun karanta wa ma kana nabiyin an yughalla an gane ko to wannan sun kace fi'ili ne mabni lil maf'ul cikin qala'idul fikr a safha ta 34 an gane ko yawwa sun ka ce to a nan in ma min ghalla sulasiyan an gane ko kina ana iya ɗaukar shi ghalla sulasi sai an ka ƙara mai alhamza kinan ma su hali nabiyin an ya ghullahu ghairuhu wa ma kan nabiyin an yi ghalla kinan bayyuwa ga wani annabi wani ya ci gululin shi ma'ana ka kusa tsammanin za ku yaudara don Allah zai yin wahayi ya faɗa mishi kenan sai zan a ghallahu kenan ya ci gululin shi an gane ko fa huwa nafiyun fi ma'anan nahyi sun kace to in mu dauki wannan ma'ana nafiyun na wa ma kana nabiyyu an yughal bai dace ba bai kasance ga wani annabi ba a ci gululin sa amma ana nufin bai halatta ba ga wani annabi a ci gululin sa Allah ya hana ku haka tunda wani yayi misali ya ci gululin kuma ba a gane shi ba sai daga baya kina kaga na Allah ya bada labari wato nahayun ne khabarun ne urida bihi annahayu kakku tunda in kace khabar ne to ya riga an ci burulin to kuma in kace Allah ya ce ma kana bai kasance ba kenan kaga Qur'ani sai ka sai ka karanta Qur'ani muna gani ko kenan ana nufin an yi hani ai la yaghullahu ahadun kawai ne ci buruli wasu malamai suka ce a'a ba wancan sulasi bane daga galla an ka kara mai alhamza a gallahu an yi galla kenan sun ka ce an yi galla sulasi ne mabniyun lil maf'ul an yi galla kenan a ci gululin shi an ya gullahu insanu kenan kenan yana matsayin sulasin shi waɗansu malamai suka ce a'a wagga kira'ar ta karanta wa ma kana lin nabiyyin an yi galla fi'ili ne ruba'i ba sulasi ba an gane ko sun ka ce a gallahu nasabahu lil gululi ka akzabahu nasabahu lil kadhibi kenan bai dace ga wani annabi ba a danganta shi zuwa ga cin gululi kamar da laraba in sun ka ce akzabahu ya danganta shi zuwa ga ƙarya ya nuna wancan mutumin makaryaci ba ba sani ko mun fahimta ba kamar yanzu in an ce akzabahu ya danga sa shi cikin sahun makaryata don mu gane da kyau an gane ko sai to in mun ka ɗauki wannan kenan ba mu ce ba wani ya ci gurulinsa sai mun ka ce ya danganta shi zuwa ga guruli fa ya kunu nafiyan fi ma'anan nahayi sai zaman to nafiyu na amma shi ma fi ma'anan nahayi an yi hani na kakku danganta annabi zuwa ga guruli an gane ko ko ko waɗansu malamai sun ka ce a'a ruba'i ne kenan a ghallahu wajadahu ghallan ya same shi ya ci gululi ka ahmadtuhu idza wajadtuhu mahmudan in nace ahmadtu fulanan ai wajadtuhu mahmudan na same shi abin yabo na same shi irin yadda nake zato shi to a ghallahu ai wa ma kana nabina an yughalla bai dace wani annabi ba a same shi ya ci gululi na fata mun fahimce ni eh kenan bai yiwa ga wani annabi a same shi ya ci gululi sai zaman to nan khabarun ne bi ma'ana wato khabarun ne ala haqiqatihi Allah ne ke ba su labari ba wani annabi da an ka taba samun ya ci guduri an gane ko ko kuma zama to a'a hani ne labari ne bi ma'anan nahyu an hana annabi ya ci guduri amma kuma wannan fa'idi jiddan don annabawa ba sa cin guduri sai dai zama to a'a an ce an hana annabi cin gululi bi ma'anan nahyu amma masu niyyar cin gululi aka nuyi ko kodin sun ka ci gululi ba sani ko mun fahimta ba yawwa wato khutiban nabiyyi wal muradu bihi ummatahu to kaji dai yadda karatun yake da an ya gulla da an yi galla duk kaji ma'anar su eh yadda malamai sun kai taujihin su sai ka riki an ya gulla mun kace waɗanda sun karanta asim da ibnu kasir da abu amr sauran kuma sun karanta an yughalla shi an yughalla guda ce ma'anar shi guda an yughalla ko ka ce sulati ne kinan wani ya ci gululin annabi ya ci ya sa tsammanin ya tsira kinan an hana haka ko ko an yughalla ya zamanto ruba'i ne nasabahu ila al-ghulul ka akzabahu ko an yughalla ya zamanto ruba'i ne wato wajadahu kinan wa baka nabiyyin an yajidahu ghayruhu ghalla to wannan yana nuna cewa ko munafikai ko kuma masu ranin imani ko waɗanda ba su gane musulunci ba sabin shiga su ne suke danganta annabi zuwa ga wannan dan mun ɗan shi'a suna amfani da waɗannan ayoyin sai su kai kajiya wasu sun danganta annabi ya ci guduri wanda ya danganta annabi ya ci guduri da a cewa dan aljanna ya ce a waɗannan mutanen ko dai munafikai ne shi ko munafiki ba sahabin annabi bane sahabi ne a zahiri amma kafiri ne a batini ko ya zama to a sababbin shiga musulunci da annabi sani ba an gane ko eh to Allah ya ce wa man yaghlul duk wanda ya ci gululi ya ati bi ma ghalla yawm al-qiyama zai zo da abin da ya ci na gululi da tashin al-qiyama Allah kai mu da tsari thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat sannan kowace ne za a sa kan ka mata da abin da ta aikata wa hum la yuzlamun su ba za su azalumce su ba ayar da zamu kara ta gaba ta bayanta afa man ittaba'a ridwanallahi shin wanda yabbi abin da zai sa a samu yarda Allah imamu shuba ya karanta afa man ittaba'a ridwanallahi ridwanallahi to dan babu matsala an gane ko da ridwan da rudwan duk ɗaya ne a larabci almuhimmu dai wanda ya sa abi abin da zai sa a samu yarda Allah kaman ba bi sakhatin min Allah kaman wanda ya dawo da hushi na Allah ai ba su zama ɗaya duk yadda kaga kayan ya samu mulki ya samu kuɗi duk abin da ya samu a duniya wallahi banza ne domin ba daɗi zai ji ba sannan kuma imanin da gare ka ya fi komi tsada ranar tashin alkiyama Allah ce da suna da abin da ya kai a cika ƙasa da zinari da za su ibada shi amma ba za su samu ba gibi duk mulkin fir'auna duk kuɗin shi ƙarshe abu guda so a bari ya zama musulmi Allah ya kiya ya ce wa ana minal musulmi dan ka gane musuluncin yahi mulkin shi yahi kuɗin shi duk abin da ya tara a duniya amma ba mu gane tsadar wannan to almuhimmu dai nan kiyasi na mu ana son a nuna maka yanzu wanda ya bi abin da ya sa a damuwar da Allah kana hada shi da wanda ya bi abinda zai sa ya jawo hushin Allah kuma wa ma'awahu jahannam makuma shi wuta bi isal masir makuma ta muni da wannan ne malamai sun ka kafa qiyasi qiyasi ilimin usulul fiqh duk inda kaga tashbihi galibi akwai qiyasi ko muqarana akwai qiyasi anan la yastawi ashabun nari kenan da nan Allah ya ce maka kana iya kiyasta abubuwan da suke daidai kai aiki da su da sauran ayoyin da malamai suka kafa hujja akwai qiyasi fa atabiru ya ulil absar kaga itibari kiyasi ne saka gane wanga ya kama da wannan wanda bai kama da wannan ba to da Allah ce hum darajatun inda Allah intabihu zan dan kara duk da yake babu qira'at anan hum shin yana kuma ne zuwa ga mu'minai ko hum yana koma ne zuwa ga kafirai wasu ka ce a'a mu'minai yake koma zuwa gare su dan ya ce hum darajatun indallah dan ya ce Allah fa litawakkalil mu'minun ko ba abin da ba ya ce inna Allah yuhibbul mutawakkilin kuma ya ce wa ala Allah fa litawakkalil mu'minun to hum din su mu'minai ake zanci wasu ka ce a'a ai kafirai ma an yi bayanin su kaman ba a bisa khatin min Allah to to inda iskalin yake su kafirai ita wuta ba daraja bace daraka ne innal munafiqina fi darkil asfali minan nar wadansu malamai suka ce a ta shafi wato muminai da kafirai su muminai darajatu ne sun yi sama su ma kafirai darajatu ne amma darajatu ne ko a ce muta mataki mataki ce ba an hankalta ma abin gaba ko a ce a ai ita wuta ita ma mataki mataki ne amma wato in za a hankalta ma muminai da can sama an kayo kasa to wanda annan harko harkunta shi da daraja ta harko sai a yi can har zuwa ƙarshe ba sani ko mun fahimta ba wallahu ta'ala alam to sai mu je zuwa ga wato aya ta gaba inda Allah subhanahu wa ta'ala ce alladhina qalu li ikhwanihim ko wa qa'adu law ata'una ma qutilu qul fadra'u an anfusikum al-mauta in kuntum sadiqin ko ba haka ba wannan ayar Allah subhanahu wata'ala yana bada labari amma dole sai an dan koma baya bayan Allah ya faɗa mun mu'minai don shedan ya samu su cewa kuna tare da Annabi sallallahu alaihi wasallama khairu khalqillahi ajma'in kuna sahabbai kun ba da gaskiya kuma a zo a yi muku gakara aiki to ba an ce Allah shi na tare da ku ba Allah ya yi musu ya ba su fatawa fatawa ta Allah awalan ma asabatkum musibatun qad asabtum mithlaiha qultum anna hadha qul huwa min indi anfusikum inna Allah ala kulli shay'in qadir kaga ga amsa ce Allah ya ba su to sai Allah ci gaba da bayani don ba za mu gane ayar ba da kyau sai mun zo wannan wa ma asabakum yawmal taqal jam'an abin da ya same ku ranar da jama'a biyu suka hadu dama duran da anka gwamza ai jama'a biyu za su hadu fa bi iznillahi da iznin Allah ne alkauni Allah ya so hakan shi faru don inda Allah bai so faru abin zai faru ba wali ya'lamal mu'minina dan Allah ya bayyana mu'minne na gaskiya ba dan Allah ya ƙara sani ba wali ya'lamal ladina nafaqu kuma Allah ya bayyana munafiqai wa qila lahum an kace munafiqai ta'alu ku zo qatilu fi sabilillahi ku yi yaƙi don ɗaukar da kalimar Allah a widfa uko ku kare gari in ma ba ku iya zuwa a gwamza to ku zama masu kariyar baya amma ina saboda niyya ba ta da kyau qalu law na alamu qitalan lattaba'nakum in ka ce ai mu inda mun iya yaƙi da mun bi ku shi yasa duk yadda mutum ya cika wayo da ganin ya iya mutane wayo yana da dubara da an zo wajen aiki da ranar da ake jiran aima wani tsaye irin da ka gane masoyinka da makiyanka wani durar da kan nemi shi maka tsaye kan wani abu yadda kana dina shi muna gani ko yawwa to su kaji kafirai munafikai haka sun kaci ka diba cikin littafin mushkilul qur'an na izzuddin abdussalam sultanul ulama daidai wajen launa alamu qital la tabanakum ya kawo wata shubha yace ya an kai munafikai sun kace launa alamu qital la tabanakum kuma aibi na ga balarabi a ce za a wajen yaki yace haka nan to ni dai na ga wanga iskalin da ya kawo dai kawo shi dina yi mutumin da bai yi imani ba da sakamako ai babu wani abin mamaki gare shi don yana balarabi ko ba haka nan bane ku dai duba cikin wani littafin za ku ga wannan magana Allah ya ce to hum su kafin railil kufri game da kafirci yauma idan a wannan rana aqrabu su suka fi kusa minhum daga gare su lil imani daga imani kusancin su da kafirci yayi kusancin su da imani na Allah na nuna maka duk da yake muminne ne a zahiri amma ran nan sai gashi ya bayyana karara sun yi kusanci ga kafirci yaquluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim suna fada a cikin zukatansu ko ba karan bane abinda mi ma laysa fi qulubihim ko bi afwahihim da bakunan su fatar baki ma laysa fi qulubihim abinda ba cikin zukatansu yake ba can cikin kuma fathi ga mai har da qur'ani yaquluna bi alsinatihim ma laysa fi qulubihim can alsina ne nan ko afwaye sai Allah ce wallahu a'lamu bima yaktumuna Allah shine mafi sani game da abin da sun kaboyi kuka ce Allah shine masani nan a'lamu ismu tafdil dan ba wanda sa abin da sun kaboyi sai Allah ko ko Allah shine mafi sani bayan ya faɗa muku kuma kun sani to amma Allah yi ku sani don ku abin da kun ka sani kadan na mun gane ko sai Allah ce alladina qalu li ikhwanihim su ne waɗanda sun kace ma ƴan uwansu kuma Allah ce wa qa'adu alhali kattan kaddara na sun yi zaman su su sun ki zuwa asalin magana allazina qalu li ikhwanihim law ata'una ma qutilu amma saboda waqa'u jumla ce i'tiradiyya ta nuna maka ba wai ma sun ce wajen yakin bane kattan kaddara na suna nan zamanin gida alladhina qalu li ikhwanihim law ata'una shirya sai magana amma Allah ce alladhina qalu li ikhwanihim Allah sai Allah ce wa qa'adu sun wai zaman su su ba su sai ba yan ko kallo ba su yi ba sun kace ma yan uwan su law ata'una da sun yi muna da'a ma qutilu da ba a kashe su ba an gane ko da ba a kashe su ba wai ma'ana inda a wajen yaki muna ganewa cewa ne akwai mutuwa su ce kaza su ce kaza ka san duk inda ka aiki wanda yake akwai akwai cin nasara akan shi to sai kaga an baka tsoro mun gane ko kuma sai an kama su yi maka izgili to in kana da wayo ka ja da baya ci gaba da yin abin ka ko an yi maka izgili ka tsaya fitira ana na ana ta dariyar ka ana ta dariyar ka kai dai ka kyare su an gane ko can sai Allah subhanahu wataala ya baka dama ka kare sai kaga sun dawo suna nadama ya samu da kana sauraron mutane yi abin da an daidai in ka san daidai na kakka tsaya shakka yanzu da ka wara har da qur'ani ka dauko alqur'ani kana yi karcen ku yanzu ana sama suna eh dan istan sides to do ana maka wannan wai ka bari shi bai da niyya har da qur'ani son shi kai ka bari kyale shi shi ta dariya sai lokacin da Allah subhanahu wataala ya kaddara ka har da ce shikenan sai ga yanzu shikenan kai ga ka da har da shi ko bai da to duk izgilin da zai mata ƙari ko ya cigaba da izgilin banza tun da magana ba ta hana ka wani abu yasa in ka tashi aikin alkhairi ka jajirce babu abin da ba a yi min annabawa ba wala qad istuhzi'a bi rusulin min qablik Allah ce fa haqa bil ladina sakhiru minhum ma kanu bi yastahzi'un ma kanu bihi yastahzi'un yace to law ata'una sun kace ma yan uwansu da sun yi mana da'a mun ce gasu tahi gasu tahi sai da sun ka tahi ma qutilu da ba a kashe su ba mun gane ko imamu ibnu amir ce karanta ma qutilu da ba a karkashe su ba to sai Allah ce qul fadra'u an anfusikum al-maut in kuntum sadiqin kace ku kare bakan ku mutuwa in kuna da gaskiya ku din da kun ka zauna ga ku mutu dama in mutun yazo da magana sai a dibi da za a mai ba kun ce ba zuwa wajen yaki daga sabba a mutuwa to ku zaman ku gida to qira'a ta ibnu amir ma qutilu wancan kuma ma qutilu da ba aka kashe su ba saboda tana yi wa adadin ya karo daga baya an gane ko kenan sai sun ka ce ma qutilu wadancan sun faɗi kaɗan adadin da sun ka jiya daga baya da abin ya karu sai ya zama to ma qutilu da ba a karkashe su ba ina fata ana fahimta ta wasu ne ganin da kutilu da kutilu duk ma'anar su daya amma nan in ka dibi kutilu yana nuna at-taksir abin yayi yawa in ka ce da ba ai musu irin wanga kisa ba an kashe wani an kashe wani an can da mutum guda na can wancan ya samu labarin mutum guda sai sun ka zo fada eh an kashe wani an kashe wani kaga can ba kutilu daga baya da sun ka fara sai sun ka ji majalisa kenan wancan an kashe wani sun ka ce lawa ata'una ba kutilu ba a karkashe su ba Allah ce kul fadrabu an anfusikum al-maut in kuntum sadiqun ku kare bakan ku mutuwa kuna da gaskiya sha'ir yace wa wa man lam yamut bis sayfi ma ta da ghairihi ta'addadat al-asbab wal maut wahid eh wa man lam yamut bis sayfi duk wanda bai mutu ba ta hanyar takobi ma'ana an kai yaki tunda canza da babban makamin su shine takobi ko mahi makamin da sun kai amfani da shi yace ma ta bi ghairihi sai ka mutu ko ba da takobin ba ta'addadat al-asbab sabubban mutuwa su ne sun ka bambanta walmautu wahidu mutuwa ko ita ko ita kadai ce sai don haka tsoro bai hana mutuwa muna ganewa ko gara ma ka mutu cikin aikin alkhairi to kaga wannan sha'ir ya faɗi wannan sannan kuma shu'ara na larabawa za ka ga game da sha'anin mutuwa musamman masu jarumta in ka karanta alhamasa littafi ne da an kai kan shu'ara da sun kai fice wajen wato sha'ir waƙe na zarumta an gane ko yau za ku ga wannan ko alhamasiya ne suke ce mata sha'irul hamasa agradu sha'ir za ga akwai alghazal akwai alhamasa akwai alfakhr ga sunan dai suna da yawa to kenan don haka abu firasil hamazani wanda ɗaya daga cikin shu'ara yake cewa wa nahnu unasun la tawassuta bainana mu mutane waɗanda ba mu buƙatar tsakiya lana sadru duna alalamin aw alqabar mu gaba ake ba mu sadr shine kirji ma'ana gaba ake ba su shugabanci aw alqabar ko ko su kwana kabari gare su mutu inda ba su a shugaba ba yace tahunu alaina fil ma'ali nufusuna rayukanmu suna muna sauki fil ma'ali in muka je neman daukaka su don sun mutu wajen neman daukaka ba wani abu bane yace wa man yakhtubul hasna'a lam yaghlihi al-mahar duk wanda ya ce na son mace mai kyau ce bai ganin tsarin sadaki yace fa in mitu fal insana fal insanu la budda mayyitun in nin mutu da adam dole na ai mutuwa zai yi an gane ko wa in talatil ayyamu wa fasaha al-umr ko da kwanaki sun yi tsawo rayuwa ta ja ta yi fadi in fasaha daga fasih ne da sinun ba da sadun ba shine wato na yalwa kenan wancan ko da sadun na fasaha yace to kuma wa in ishtu in koyar rayu ya ce fatta'anu allazi ya'rifunahu makiyara su sani su kanan da lissaka lissaba hawa bari zan yi ba wa tilkal qana da kuma alqana mashi wal bidu da kuma sulken yaki an gane ko wadumaru shukur da kuma addumar wato jam'i ne na damir kenan doki wanda yake mai dan falallen ciki ashukur jajaye jam'i ne na ashqar an gane ko ya ci gaba da alfahari ya ce sayazkurni qaumi idza jaddajtuhum mutane na za su tuna ni idan wahala su ta kai wahala ko da ina kabari ko ko babu ni na balaguro an ka musu hari za su tuna da ni ya ce wa fi lailatil zulma'i yuftaqadu badar a dare mai tsananin duhu sai a ce an rasa wata wata ya kai 15 sai wani abu ya kare shi kaga sai duhu shi mutane yawa amma inda babu hasken kaga hankalin mutane bai tashi to almuhimmu dai larabawa game da mutuwa suna da waƙi na rashin tsoron mutuwa sun ka ce lau a ƙa'una ma ƙutilu ko ma ƙutilu a ƙira'a ta ibnu amir da ba a karkashe mu ba ƙutilu kenan da ba a karkashe su ba kenan qul fadra'u an anfusikum al-maut in kuntum sadiqina kenan in kuntum sadiqina idra'u an anfusikum al-maut ko yanzu to shine jawabul ash-shart mutaqaddim kamar da kufilu sun ka ce ko ku a'a jawabul shart mahdhufun dalla alayhi ma qablahu a wajen malaman basra sai Allah subhanahu wa ta'ala ce to wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata ko ba karan bane gakka sa tsammanin waɗanda anka kashe a cikin hanyar Allah matattu ne imamu ibnu amir ya karanta wala tahsab wato qutilu ya karanta da qutilu fi sabilillahi amwata an gane ko sai dai ruwata kinshi akwai wanda ya karanta wato abdullahi ibn zakwan ya karanta wala tahsabanna shi kuma hisham ya karanta wala tahsabanna kuma ya karanta wala tahsibanna rawi ne kuma na ibnu amir kidan wajen tahsabanna shi biyu gare shi ko tahsabanna ko tahsibanna an gane ko amma wajen qutilu duk sun yi tarayya qutilu kakkasa tsammanin wanda an ka kashe qutilu kenan to amma in a wajen ibnu amir qutilu wanda an ka karkashe saboda ta rayuwa adadin ya karu don da yawan mutane an kashe su cikin hanyar Allah ko ba haka ba to in ta zo mana cikin hanyar Allah muna fatan haka Allah ya samu cika da shahada da imani sai ce to sai malamai sun kace wato tahsab tahsabanna Hisham yana da huska biyu wanda rawi ne na Abdullah ibn Amir da Abdullah ibn Zakwan wanda shi ma rawi ne na ibn Amir da Hamza da Asim da Abu Ja'far an karanta an gane ko da Hisham a ɗaya daga cikin fuskokin da ya karanta sun karanta wala tahsabanna da ta'un da kuma sinu sauran ƙura'a sun karanta wala tahsibanna wala tahsibanna alladina qutilu an gane ko shi kuma hisham yana iya karanta wala tahsibanna alladina qutilu saboda fuska biyu gare shi sauran kuma wala tahsabanna alladina qutilu to da hasiba da hasaba canza sinun shi bai da wata matsala ko ka ce tahsabanna ko tahsibanna duk dai ka kasa zato ne ko ka kasa tsammanin amma kutilu a qira'at ibn amir wanda an karkashe kutilu kuma an kashe su kenan adadin bai yawa ba kakkasa tsammanin amwatan matattura bai ce amwatin ba saboda ba jam'u muannathus salim bane jam'u taksir na jam'i ne na mayyit inda jam'u muannathus salim yana sai ai masa kasara Allah ce a'a bal ahya'un suna raye inda rabbihim yurzaqun daga wajen ubangiji su ake raye da su waɗannan suna daga cikin ayoyin da ke nuna akwai ni'ima ta kabari akwai azabar kabari dan qur'aniyuna an gane ko ya gane tunda an ce suna raye to yanzu an kashe mutum muna ganin gawa tai to kuma an ce raye yake kaga hayatu ne barzakhiyya akwai ayoyi ga sunan akwai hadisai kuma to shi dan Qur'ani da ma bai hadisi ba to ga ayi Qur'ani ta nuna suna nan raye kuma bayan an kashe su Allah ce an kashe su amma su ce suna raye mun gane ko sai su kawo shubha su ce maka wai wanda zaki bi sun ka canye shi ba a mai kabari ba to ina azabar kabari tun da shi ba a cikin kabari ba gani ba ne ai rayuwar ce ake ma azaba ba dole ba sai kabarin kai kabarin kai daga hankalta ma jikin sai mu ce maka to ya an ka sa mumini da kahiri cikin kabari guda an ka turbude su sanyan aljanna na ra'aji ko zahin wuta muna ganewa to duk da yake akwai ayoyin da waɗansu sun kai istishari da su game da azabar kabari suna da rauni kamar wajen kamar raunin ba ayat da da rauni ba abinda an ka kafa hujja da shi don kawai ce mun ce akwai aya mai rauni shine kamar wala nudiqannahum min al'azab al'adna duna al'azab al'akbar la'allahum yarji'un zamu dan tsara musu azaba ta kusa kafin ta nisa to wannan kaga ba ta hituwa karra azabar kabari don tana yiwa na azabar yakin badar ake nufi kafin a je ga azaba ta wuta da kuma aya qad ya isu min al-akhirati kama ya isal kuffaru min ashabil qubur sun yanke tsammani an gane ko sun yanke kauna daga sakamakon lahira kenan kamar yadda kafirai sun ka yanke kauna da kafiri kafirai suka yanke kauna daga ashabul qubur waɗanda ke cikin abrora kenan yadda kafiri yayi yadda cewa in an mutu ba za ba za a sake dawowa duniya ba kaga abu ne yankakke to haka ne su kuma suka yanke daga abin nan yanke kauna daga sakamakon lahira don ba su yadda da ita ba ba sani ko mun fahimta ba yawwa to waɗanda ba su bayyana azaba amma wannan tana daga cikin abin da ke nuna akwai na'imul qabr akwai azabul qabr ayar da kuma take nuna akwai azabar kabari ga ta can cikin suratul ghafir wadda take karawa annaru yu'raduna 'alayha ghuduwan wa 'ashiyya ko baka nan bane wa yawma taqumu as-sa'atu adkhilu ko udkhulu ala fir'auna ashadda al'azab kaga an ce ana jujjuya su ga wuta ana gasa su ana jujjuya su sannan kiyama za ta tsaya a ce su ga babban azaba ga gawar fir'auna tana nan kuma yanzu mutane suna zuwa kallon ta fal yawma nunjika bi badanika litakuna liman khalfaka aya wasu malamai sun ce ba gawar fir'auna ta ba wancan an gane ko wasu malamai sun ce a ita daita Allah ya aje ta zamanto aya to ko da mun ce ma ba ita din bace su waɗanda ta bayyana gare su ai lokacin sun ga fir'auna amma an ce aya nan ga mishi azaba to da haka mutum bai dauka abin nan almuhimmu dai Allah ya ce ana inda rabbihim yurzaquna wajen ubangiji su ake arzita su fi'ili ne mudari'i yurzaquna yufidu tajaddud wa takrar ba abu ne mai yankewa ba farihina suna masu farin ciki kaji bima atahum Allah min fadlihi da abinda Allah ba su na falalan shahada wa yastabshiruna kuma suna bushara suna yi suna yin bushara bil ladina lam yalhaqu bihim waɗanda basu shirshike su ba min khalfihim ta bayan su waɗanda a can duniya suna ganin kuna nan kuna ta wahala Allah khawfun alaihim wala hum yahzanun imamu yaqub ya karanta Allah khawfa alaihim kenan kasu ta tsammanin akwai wani tsoro gare su ko wala hum yahzanun ba za su yin bakin ciki ba ina fata an fahimta yawwa to Allah khawfun alaihim wala hum yahzanun to to nan da an ka ce Allah khawfun Allah khawfa alaihim kenan nan khawfa nan lace nafil jinsi ita ko la khawfun alaihim a qira'atu jamhur nafi nafil wahida kenan qira'atu yaqub ta fi fitowa karar babu wani tsoro akan su gaba ɗaya an kore shi domin ba ana nuhin na duniya ba kenan tunda duniya nan suna iya su ji tsoro kenan na lahira ake zance wala hum yahzanuna ba za su yi bakin ciki ba ita ko la annafiya lil jinsi ba ta aiki cikin ma'arif wasu sun kace nan ba ta yi aiki ba sun kace a dama tana aiki gano wannan nuhatu abusi ba sun kace a saboda an yi atafin ta akan wadda take aiki shi sa sai ta yi aiki a nan mun gane ko yawwa to yastabshiruna suna musu bushara bi ni'matin min Allah da ni'ima ta Allah wa fadlin da falala an gane ko wa anna Allah la yudhi'u ajral mu'minin Imam al-Kisa'i ya karanta wa inna Allah la yudhi'u ajral la yudhi'u ajral mu'minin Allah bai tozarta suwa to a qira'a ta Kisa'i ibtida'i na an gane ko ma'ana isti'nafi ne an kai bayan an faɗi wannan sai Allah ya bada labarin wa inna Allah la yudhi'u ajral mu'mini mu'minin nan nan mu'mini ne a cikin abin nan amma in muka duba a sauran qurra sun karanta wa anna Allah masai ko mun fahimta ba to an karanta wa anna Allah la yudhi'u ajral mu'minin bil fathi sai da manto atafina akan ni'ima tunda an ce su yi musu bushara yastabshiruna bi ni'matin min Allah to wa anna Allah yana iya kuma kenan مصدر منسبك لا يضيع اجر المؤمنين sai ka hada da jumla duka mai da ta wato a matsayin suna banda ajral mu'minina sai ya kuma kina atsafina akan ala wato abin nan yastabshiruna bi ni'matin wa adami ida'atillahi ajal mu'minina Allah ba zai tozartar da ladan masu imani ba kenan tana can wajen Allah don haka Allah ba zai zalunce su ba ina fata an fahimci ni yawwa mun gane ko wannan shine abin da ya kamata wato mu fahimta Allah bai tozartarwa don saboda Allah ba azzalumi bane alladhina istajabu lillahi an fassara tafsirul qur'an bil qur'an al muttasil su waye mu'minan da ake nufi alladhina istajabu lillahi wadanda sun ka karba ma kiran Allah to al istijaba lillahi mawdu'ina ya ayyuhalladhina amanu istajibu lillahi walir rasul kuma garan bane والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم الاستجابة تعريفها أنواؤها أنغاريكو مراتبها دكما فوائدها في الدنيا والآخرة إيه؟ eh kaifiyatuha tana iya shiga ciki mun gane ko to waɗanda sun ka karɓa ma kiran Allah da manzo min ba'di ma asabahumul qarh ya sake mai mituwa bayan rauni ya same su imamu hamza da kisa'i da khalaf da shu'ba sun karanta wato min ba'di ma asabahumul qurh mun gane ko can kuma dama mun yi bayani min ba'di ma asabahumul qarh sauran qura sun karanta mun kace wasu sun kace shi an ce alqarhu da alqurhu duk ma'anar su daya ko ba haka ba wasu sun kace a'a shi alqarhu shine wato aljurhu rauni aw alqatl ko kisa shi kuma alqurhu alamul jurh radin da mutun yake shi wadansu malamai suka ce a alqarhu rauni na bayyane alqurhu rauni na ciki ko ba haka dan bane wanda mun kawo bayani to ala ayyati hal bayan rauni ya same su bayan kisa ya same su bayan radadi ya same su duk wannan ya same su bayan lokacin da an kai yakin Uhud ko yawwa to sai Allah ce lillazina ahsanu ga waɗanda sun ka kyautata minhum kaga dan shi'a sai shi fake da wannan sai ce minhum an ka ce ashe sashen sahabbai sai ya ce a'a min wa gali bayanin jinsi ta kamar yadda ya ce wa adallahu alladina amanu wa amilus salihati minhum su din da yake nufi dalili dan Allah subhanahu wata'ala ce fashtanibur rijsa min al-awsani ku nisanci kazamta min al-awsani daga gumaka a wani gumki ya halatta abota wai duk gumaka to nan lillahi ne ahsanu minhum ana nufin wanda ya kyautata cikin su su din dai ne ake nufi bai li bayanin jinsi ce ba li tabi'id ba suna da wattaqau kuma sun kaji tsoro wattaqau Allah kenan wattaqau Allah ko wattaqau nar sun kaji tsoron wuta ko wattaqau ma'asi sun kaji tsoron saba Allah duk dai amma daga a ce wattaqullaha sun kaji tsoron Allah ma'ana suka dogi abinda ake nufi kenan ajrun azim suna da lada wato wadda take wato mai girma an gane ko to madalla bari mu karasa abin nan sai Allah subhanahu wataala ce fanqalabu alladhina qala lahumun nas har yanzu dai Allah ya sake fassara su sune waɗanda mutane sun kace musu innan nasa qad jama'u lakum mutane sun taru gare ku fakhshawhum ku ji tsoron su fazadahum imanan sai ya kara musu imani an baka tsoro don ka ja da bai kawai sai ka kutsa to Allah ce wa qalu sun kace hasbunallahu wa ni'mal wakil Allah ya isar muna kuma ma dalla da wanda ya dogara ga Allah ko ba ka bane to nan malamai sun kace annasu in ka diba cikin ar-risala ta Imam Shafi'i da kuma adwa'ul bayan na Muhammad al-Amin Shanqiti da sauran littafan tafsiri sun nuna cewa annasu nan mutum guda ne ake nufi an gane ko kaga lafazin nas amni amma urida bihi al-khas dalili inji Shanqiti yace ma ga abin da ke karfa wannan da Allah ya ce inna ma zalikumush shaytanu yukhawwifu awliya'a ai shaidan ne zalikum yace bai ce ulaikum shayatin ba an gare ko sai Allah ce fanqalabu bi ni'matin min Allah wa fadlin lam yabsasum su sun ka juyo bi ni'matin min Allah da ni'ma ta Allah wa fadlin da falalasa lam yamsasum su ba wani mummuna abu da ya shafe su wattaba'u ridwan Allah mun ce imamu shu'ba ya karanta ridwan Allah babu wata matsala duk dai yarda Allah sun kabi abin da zai sa su samu yarda Allah wallahu du fadlin azim Allah mai falala ne wanda take mai girma inda ma zalikum ash-shaytanu to dama wancanen ku inji malaman zauri ash-shaytanu shaytan ne yukhawifu awliya'a yana tsoratar da masoyansa to ai shaytan bai tsoratar da masoyansa sai ka kaddara kum yukhawwifukum awliya'uhu yana tsoratar da ku da waliyansa yace muku suna da karfi alhali ba su da karfi Allah ce fala takhafuhum ga ku ji tsoron su wa khafuni ku ji tsoro na in kuntum mu'minin in kun kasance mu'minai sai Allah ce to wala yahzunka alladhina yusari'una fil kufr an gane ko kada waɗanda suke gaugawa afkawa cikin kafirci su bakanta maka da rai muna gane ko yawwa to idan muka duba imamu nafi ya karanta wala yuhzinka alladhina yusari'una fil kufr to da yuhzinu fi'li ne ruba'i ahzanahu yuhzinuhu shi ko yahzunka daga hazana yahzunu to duk ma'anar su daya kasu bakanta maka da rai to wasu laraba suna cewa ahzanahu wasu suna cewa hazanahu kada su bata maka da rai innahum lan yadurru Allah shay'a kenan duk ma'anar su daya da ahzanahu da hazanahu don ba su cutar da Allah da komai ba yuridullahu Allah ya ja'ala lahum haddan fil akhirah Allah yana son ba za su samu rabo ne da tashin alkiyama wal iyadu billahi Allah kai mu da tsari wa lahum azabun azim suna da azaba mai girma ayoyin da su sun kawo irin yadda za a yi musu azaba nan azabun azim mai girma Allah ya faɗi yadda za a yi musu azaba a ayoyi daban-daban lahum azabun fil hayati dunya wal azabul akhirati ashaq fa yawma idhin la yu'adhibu azabahu ahad wa la yuthiqu wathaqahu ahad fal ladina kafaru qutti'at lahum thiyabun min narin yusabbu min fawqi ru'usihim al hamim yusharu bihi ma fi butunihim wal julud wa lahum maqami'u min hadid da sauran ayoyin da sun kai bayanin wannan sai Allah ce innal ladina ishtaraw al kufra bil imani wanda sun kai musanya kafirci da imani shi yasa malamai suka ce nan to wanda ba'un ta shiga shine an ka baji ishtaraw al kufra bil imani ba ce ishtaraw al imana bil kufri ba yadda muke yin larabcin mu na yau da gobe ba'un tana shiga ne a cikin al matruk wanda an ka baji ba al ma'khudh ba kenan to lan yadurru Allah shay'an bas cutar da Allah da komai ba walahum azabun alim suna da azaba mai radadi Allah kai mu tsari mun yi bayanin azab da yadda yake an ce mai azimin saboda girman shi kuma an ce mai alimun saboda yadda yake taba jiki yana sawar radadi sannan kuma na an kace innal ladina staru kufra bil imani yanzu wadanda sun kai musanya kafirci da mi da imani to su kafirai ai ba su da ma imanin da ina sun kai musanya alarma da ina sun kai musanya ba sani ba ha wanda ya redda to amana an ce su kafirai innal ladina ishtarawul kufra bil iman da munafiki da kafiri kullu mauludin yuladu ala alfitra dama ko akan tauhidi ake haihuwarsa فطرة الله التي فطر الناس عليها وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى أكن توحيد أنك أهي كواسون الناس كبار إيمان شسة الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات sai kace to ai ba su da hasken imani sai kace a alfitra wasu kace a a in hankalta ma ma yukhrijunahum in an hankalta ma matakin kafircin da suke cike a yanzu kamar matsayin haske na to inda za a ƙara tsunduma su to can ci a matsayin duhu sai zama to wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi thumma la yuqsiruna amma dai a dauki mawdudu alal fitra ya fi fituwa fi sai Allah ya ce to ga aya ta karshe da zamu dauka ولا يحسبن الذين ولا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خير لانفسهم an gane ko to idan muka duba Imam Hamza ya karanta wala tahsabanna alladhina kafaru kenan kakkai tsammani kenan domin ya koma zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ko ko kai mai saurare to kakka sa tsammanin alladhina kafaru wadanda sun kai na kafirta annama numli lahum khairul li anfusihim kenan jinkirin da muka yi musu alkhairi ne gare su in tabi anan muna ganewa tunda an ce wala tahsabanna kenan sai da mutu damiri na mai saurare ne na manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam an gane ko annama numli lahum khairal li anfusihim kenan abinda muke musu na jinkiri alkhairi ne gare su an gane ko yawwa sai zaman to kenan maf'uli na farko allazina kafaru annama numli lahum khairan li anfusihim shine maf'uli na biyu ban sani ko mun fahimta ba saboda shi hasiba yana bukatar maf'uli biyu to an ce wala tahsabanna kiran fa'ilin wala tahsabanna anta allazina kafaru maf'ulul awwal annama numli lahum khairun li anfusihim sai zaman to shine wato kenan imla'una imla'ana khairu khairu khairu khairu li anfusihim an gane ko yawa to to sannan kuma in muka duba bayan imamu hamza ya karanta wala tahsabanna sai kuma sauran sun karanta wala yahsabanna an gane ko wanda imamu ibnu amir da imamu asim da abu jafar sun karanta wala yahsabanna to sauran kuma sai suka karanta abin nan wala ya sabanna suka karanta ina fata an fahimci ni to sauran kuma sai suka karanta wala ya sibanna sai zama to saɓanin da akwai gare su mun gane ko da ya'un sun ka karanta to ko an yi masinun fata ko an yi mata kasra duk ba matsala bane amma ta fuskar qira'at matsala ne sai an karanta ko ce qira'a ga yadda ta zo kenan shi hamza tahsaban shi da ta'un ne fa'il kin yana cikin fi'ili amma qira'a ta asim da ibnu amir da abu ja'far wala yahsabanna bil ghaiba ne kenan fa'il kin bai cikin fi'ili haka sauran da sun ka karanta wala yahsibanna ba sai ko mun fahimta ba banda asim da ibnu amir da abu ja'far mun gane ko yawwa idan muka duba imamu nafi' da imamu ibnu kasir an gane ko da imamu abu amr ibnu al'ala al-basri da imamu al-kisa'i al-kufi an gane ko su ko sun karanta wala yahsibanna to nan sai a samu matsala da yahsabanna da yahsibanna ta fuskar ma'ana ba su da bambanci tunda damirul ghaiba ne amma menene matsala to nan allazina kafaru shine mi shine fa'ili kenan kada kafirai su tsammanin to annama numli lahum khairan li anfusihim sai zama to maf'ulul awwal misali ko asali to ina maf'ul ina ina tunda biyu ne ake bukata ina shiki ba sani ko mun fahimta ba eh sai an sai an kaddara shi kenan sai zamanto wala yahsabanna allazina kafaru anfusahum annama numli lahum khairan li anfusihim kasu sa tsammanin abinda muke musu na jinkiri alkhairi ne gare su sai Allah ce inna ma numli lahum liyazdadu isma dama muna musu jinkiri ne don su ƙara nuta cikin zunubi Allah kai muna tsari walahum azabun muhim suna da azaba na wulakantarwa Allah zai wulakantar da su ranar tashin alkiyama dama Allah ce Allah subhanahu wa ta'ala zai sa a tambaye su afa sihirun hadha am antum la tubsiruna kuma a ce musu inna shajarata dhaqum ta'amul athim kal muhl yaghli fil butun ka ghali al hamim khuduhu fa'tiluhu ila sawa'il jahim thumma subbu fawqa ra'sihi min adhab al hamim dhuq innaka antal azizul karim ko anan duniya mutanabbi yace man yuhin yashalu al hawanu alayhi duk mai walakantar da mutane to yi mishi walakanci abu ne mai sauki wasu ce a'a cewa na man yahun wanda ya rena kanshi ya salu da hawanu alaihi wulakanci da mishi abin nan sauki wa malu jirhin bi mayyitin ilami yace raunin mamaci an gane ko bai da bai da radadi kidan in ka mai da kanka banza ai sai arena ka ko ko in ka zama to kana walakantar da mutane sai arena ka yace to wa mali jirhin bi mayyitin raunin mayyitin na mamaci jirhin rauni bi mayyitin wanda aga jikin mamaci ilamin bai da wani radadi an gane ko yawwa to Allah subhanahu wata'ala ya faɗa cewa wa umli lahum ko baka nan ba Allah ya ce ina musu jinkiri ko baka nan bane to bai faɗi me yasa yake musu jinkiri ba wa umli lahum inna kaidi matin guda biyu ne akwai guda cikin suratul a'raf akwai guda kuma cikin suratul qalam wa umli lahum inna kaidi matin aw lam yatafakkaru ma bisabin min jinna can ko wa umli lahum abin nan inna kaidi matin am tasaluhum ajran fahum min maghribin mutqalun am indahum al-ghayb fahum yaktubuna cikin suratul qalam to duk can Allah ya ce da yana musu jinkiri amma bai faɗi hikima ba nan sai ce inna ma numli lahum liyazdadu isma a alqur'anance eh dan qur'ani yura ko ba haka bane to wannan ka ji shi ala ayyati hal abinda zamu karkare da shi wannan safha tana daga cikin safohin da suke da matsala an gane ko suke da matsala wajen har da alkur'ani akwai azabun azabun guda uku kuma jere suke to azabun na farko azimunna na biyu alimunna na uku muhinunna sai ka rike su azimun alimun muhinun azimun alimun muhinun kenan na farko walahum azabun azim na biyu walahum azabun alim an gane ko sannan na uku walahum azabun muhin yawwa na farko ala aksi tartibi hurufin hijab domin ainun ta zo gaban alhamza shi ko na biyu ala hasbi tartibi hurufin hijab kenan alhamza ta zo sannan mimun da ba ku sai an faɗi alhamza sannan ake hudin mimun to nan ya kamata mu dakanta saboda lokaci yayi muna halinsa insha Allah ta'ala sai gobe idan Allah ya kaddara na cikin masu rayuwa Allah ya ba mu iko za mu zo mu dora akan inda muka tsaya abinda muka faɗa ya zama to dai Allah shi ba mu lada wanda mun kai kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta mana سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته